ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا بقي أكنكو منا بقي جوة الربيع الثاني jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 29 ga watan tara shekara ta 2025 muna ci gaba da yin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun nisa mun tsaya jiya daidai aya ta talatin da shidda yau kuma za mu tashi kan aya ta talatin da bakwai Allah ta'ala ce allazina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahum Allah min fadli wa a'tadna lil kafirin adhaban mubina Allah mai girma da daukaka yace wato mai takama mai kuri mai alfahari su ne waɗanda ya bakwaduna suke yin ruwa wa ya murunan nasa bilboku kuma suna wannan mutane da yin ruwa wa ya tumuna ma ya ta hukullahu min fadli kuma suna ɓoye abinda Allah subhanahu wata'ala ya basu na falalashi wa tarina lilkafiri na adaban muhina tabarai kuma mun yi masu tanadin azaba mai wulakantarwa malam ya ce wani ya za zambahun bai kauli don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya zarge su da faɗashi nan ne ko? alladina ya bukwaduna ayyan na'una su ne waɗanda suke hana ma alaihim abinda yake wajibi a kansu minal hukukin wajiba na haƙoƙi waɗanda suke wajibobi a kansu rowa shi ne mutum ya hana abin da yake dole ne a kan shi kamar mutum ya kici da iyalin shi kuma yana da halin ji da su ya bar su da wahala ya bar su bin halin tagayyara kamar mutum ya bar uwayen shi a cikin halin wahala alhali kuma yana iya raba su da wannan wahala wannan dole ne dole ka ci da matanka dole ka ci da iyanka dole ka ci da iyayenka suna da bukata gare ka kuma kana da halin ka yi musu wannan shi ake ce marowa ko kuma mutum ya hana haƙƙin Allah subhanahu wata'ala da yawa jaba a cikin dukiyar shi na zakka sauran abubuwa kuma wato isani ne kyautatawa ne neman lada ne wurin Allah subhanahu wata'ala ko kuma kana da dukiyar da za ka badawa ba ku da masallaci unguwarku ko garinku wanda za ku salloli ko juma'a ciki kuma kana da halin ka gina to in ka ginawa kayi ruwa in ana da bukatar gina makaranta garinku babu inda za mutane za su wa maza da mata yara da manya a koya musu karatun addini sai ka kama in ka ki kama to kayi ruwa saboda ya zama wajibi gare ka taimakon masu jihadi bi sabilillah in baka sa dukiyar ka ba abun ba zai yi ba in ka da dukiyar ka to kai ruwa ma'ana dai da abin da ya waje ba ga mutum yake ba da wato sai a ce mai ruwa shine malam yace yamnauna ma alaihim min al-huquqil wajib suna hana abin da yake wajibi akan su na haƙoƙin da suka waje ba gare su wa ya'muruna an-nasa bil mukhru kuma suna umarnin mutane da yin ruwa da akwani da maganganunsu wa afarihin da aikinsu suna gaya ma mutane suna jan hankalin mutane su barban da dukiyarsu su barban nan dukiyarsu bar kashe kudinsu ga abin da in ya ce ba zai dawo ba wani karar zai gaya ma wani karara ga hili zai gayin cewa ka barba ta kudinka waɗannan malaman ka bai masu duke kama gaba da sai ta kare wani kuma zai gaya ma ma ga mahita wadda za ka bi ka kai zakka shi haka yake yi yana gaya ma ga yadda yake yi sai ba ka yi shi da zakka ta karato sai sai kaddarori kawai Yaran Allah ma ya san dai babu kuɗi ga hannun shi babu kaga umarni yake yi da rowa umarni yake da hana hakkin da Allah subhanahu wata'ala ya wajabta a cikin wannan dukiya ba ya da kyau ko kuma da aikin shi tunda ba ya ba ya badawa me yake nuna ma kai ma kai ba sai ya gaya ma ba aikin shi na hana hakkin Allah subhanahu wata'ala da yake cikin dukiyar da Allah ya bashi to aiki ne da yake nuni da umarnin da yake baka ta hanyar aikin shi kamar yana baka umarni yana cewa kai ma ka kai duk da yake bai bude baki ya gaya mace haka ba da yasa Allah ta'ala ya zargi ire-iren waɗannan masu hana ainihin haƙƙin Allah subhanahu wata'ala a cikin dukiyarsu Allah subhanahu wata'ala ya ce wala tuqi kullu halafin mahin amma zimma sha'in bi nami manna'in lil khair mu'tadin azim Allah ta'ala ya ce mai yawan mana alheri daga ga yana cikin waya murunan nasa bil bukhl me yawan hanawa ga alheri kakka mai da kakka mai biyayya in yace ma kakka ya alheri gyale shi kawai shi ya baka dukiya shi ya baka kudin gyale shi kawai wannan ba ya so ya gama da duniya lafiya ba ya so ya samu gida aljanna ta hanyar dukiyar da Allah ya bashi rabu da shi kawai ko ko mutum ya baka shawara iyali kuntata masa aji ka kuntata masa ka yalwata ba kanka ka kwantata musu ga yami da kudin iyali wani zai gaya ma matan ce mata an kana sakan musu wa kana sakan musu ki game da dukiya ba ta kaza ce in ba ba su ba za a ba su ba ta dama don mai dan mai ake neman kudin ka ba su da ran kasance kana kallo ana wadaka ana shan daɗi kana jin daɗi ya fi sai bayan ba kana kana can kasa su kuma suna da suna shi gara a yi gabanka ba a yi cikin mana yake kana kabari ba ka san mana yake a yi gaban idanunka ya yi kai in aka yi ba ka nan kaga ba ka da lada dan kai dama tunaninka ba za ka yi wani kenan su suka yi abinsu suka yi shagalinsu in sabon Allah ba ne ka gare su ne za su samun laifinsu amma da ranka kana yi musu kana ciyar da su kana taimaka musu kana ciyar da su dadi Allah na baka lada to Allah ta'ala ya ce hukumi wanda zai maka umarni da cewa kakka ba da alheri kakka kyautata kakka gyara mai iyalinka Allah subhanahu wata'ala ya ce ka mai da ne na yi wa yana yi Allah ya sa mu dace ba Allah subhanahu wataala ce kuma wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli kuma suna ɓoye abinda Allah subhanahu wataala ya ba su daga falalashi ai min ilmi suna hana ilimi suna koyi ilimi allazi wanda ya tali bihi dalluna fatatu za su shirye da shi wa yastabshidu bihi aljahiluna jahilai kuma za su samu ilimi su waye kai da shi ko kuma sai su koyi ilimi yana da amfani ga koyi shi yana daga cikin koyi ilimi ka ce ba za ka koyar da shi ba sai an biya ka nawa za a biyan ka dan adam da mantuwa yi sai ko dala baka kashe ba wurin neman shi kyauta ka koya maka shi sabri ne kuma yake ci yanki kyauta ka baka shi kyauta ruwan Allah amma kai ka ce ba za ka koyar ba sai an baka kuɗi ka koyar ibada ce ibada ba a neman duniya da ita ka koyar dan Allah in duniya ta zo maka bayan koyarwa dan Allah ka ga wannan wata falala ce daga Allah ga lada ga duniya in ba ta zo ba kuma dai da ma ita duniyar nan barin ta zai ko ma ka same ta dai ya za ka tabarta saboda haka wato tun da farko ma ka tsarkake niyyarka a wurin karantar da mutane da yada ilimi domin Allah subhanahu wataala al-ilmu ibada ilimi ibada ne domin Allah ta'ala ya umarni da a koye shi kuma yau umarni da ilimi manzo Allah ya ce khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu mafi alherin ku wanda ya koyar da al-qur'ani bayan ya koya kaga an koya maka kai ma sai ka koya kuma shi ilimi yana karuwa ne in ana koyar da shi yana ragewa ne in ana koyi shi in ba ka koya ma kowa lahi ragewa yake me yasa za ka samun malamai waɗanda kullum aikin su kenan wato kullum karatu na cikin kansu ko ga littattafai ma ga sanan da yawa cikin kansu tafsirai da yawa sun halarci hadisai da yawa littattafai manya su bukari saboda kullum koyar da su suke saboda ilimi karuwa yake in ana koyar da mutane يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدتا yana karuwa da yawan koyarwar da kake yana rakewa kuma in kai ruwa da shi ba a ruwa da ilimi saurata suna koyi abinda in suka gaya ma mutane batattu za su zama shirye jahilai kuma za su waye kai za su gane addinin Allah da shi amma sai su koyi fa yaktumunahu anhu sai su koyi wannan ilimin daga barin shi mun san irin kuma narkon azaban Allah da Allah ya tanada ga dukkan mutumin da ya koyi ilimi ba ya karanta da shi nan ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitabi ulaika yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun Allah ta'ala ce lalle waɗanda suke koyi abinda muka saukar da shi da alqur'ani na shari'a bayan kau shari'a ta bayyana ga mutane Allah ta'ala ya ce waɗannan mutane Allah ya la'ance su kuma masu la'anta ma suna la'anta su in kana koyar da ilimi Allah na maka addu'a mala'iku suna ma addu'a tsuntsaye na ma addu'a ba za la ce ka haki bai ma cikin ruwa suna roƙa maka gafara wurin Allah subhanahu wataala akwai abin da ya kai wannan to dan kana malami ba za ka samu wannan ba sai ka zanna kana koyar da mutane saura ke nan ba da kyawu mutum ya boye ilimin shi babu in ba haka ba nesa ma za ka koyan shi ilimi ba ana koyan shi don mutum shi kaɗai ba don al'umma ne gaba daya za la ce fa wallahi la an yadi Allahu bika rajulan wahidan khairun naka min umrin na'am wallahi Allah ya shiryar da mutum daya saboda kai ya ba alheri gare ka da duniyar nan gaba ɗaya da za ka samu kaga wannan mutumin in ya shiryu zai shirye da mutane shi ma ko da shi ba mutum da ya shirye duk lokacin da ya ibada sai an baka lada saboda kai ka dora ki bisa hanya ta kwarai da baka koyar ba ka samu haka ba za ka samu ba saboda kenan ba daidai bane mutum ya koyi in aka kira ka ka zo ka karantar da karatu je ka karantar dan Allah in an tambaye ka nawa za a baka to sai ka faɗi baka ce to nawa za a bani kakka kakka yarda ka bata ladarka domin ibada babu kamar ibada ilimi sau da shi ilimi sai da shi za a san komi ba in ba a san ilimi ba a sanin Allah ba da alama annahu la ilaha illallah ka sani cewa sai ka yi sai ka sani sai ka nemi ilimi sai ka je makaranta sa'annan ka san cewa lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah in ba dan karatu ba ka san Allah ba za ka san Allah sanin da ya kamata ba sanin da ya kamata shine ka kare ta Allah da ibada to ya ne za ka ibada ya za ka yin tsarki sai da addini ya gwada maka kaga ta hanyar ilimi ya za ka alwala sai da addini ya koyar da kai ko ya za ka sallah ya za ka azumi amma Allah subhanahu wataala yana nan sanin shi na cikin jinin mu duk kowa ya san Allah to amma ya za ka bauta mishi bayanin yadda za ka bauta ma Allah ba sai yi karatu ba sai yi karatu ake ganewa ba za ka san rakawoyin sallah ba in ka yi in ka yi ruku ka taso ko ba za ka taso ba ruku'un ma ba za ka san shi ba dai sai da ilimi duka wai ba sai da ilimin qur'ani yake gane ruku'u ba da sujuda ba da tsayuwa ba da addu'o'i ba to duk sai da ilimi yake sanin wannan saboda haka ba daidai bane mutum ya koyi ilimin da Allah subhanahu wataala ya bashi ya ta jiran sai ya samu wanda zai bashi makudan kuɗi ilimi ba a saye shi ba wanda ya sai sai ilimi ko ba wanda ya sai biya ka kuma duk mai neman ilimi ya sani dama Allah da ya duniya haka nan ne malamai talakawa ne talakawa ne ko kaga malami na jin daɗi talaka ne yawa baka sai irin wahalar da yake ga kai dai kana ganin shi yana kirkir yana haske in dai malamin ne fa ko ba daɗi yake sha ba amma kai ne daga nesa kake kallon mutum malami yana jin daɗi haka Allah subhanahu wa ta'ala duk ko ina ne ko Saudiya ko Saudiya malaman da ke jin daɗi dai suke da masu kudin da ke jin daɗi da can wace ba su kudin masu ba su kudin sun zama ɗaya da su to kaga kasashen larabawa ma duk da yadda malamai suke jin daɗi daɗin bai kai na sauran mutane ba saboda haka shi ilimi haka yake haka Allah subhanahu kuma ba wai ilimi addini ba duk ilimi in mai koyar da karatu haka yake ko a ina cikin al'umma a wurin rayuwa moriyar rayuwa an baro shi baya ko ba don komi ba Allah ya ka saboda in ya samu irin rayuwa irin ta kowa dole mun shi lalacewa ga yi sosai Allah ta'ala ya mace ya kunta ta mashi muna fahimta ko? da haka kenan abinda ya kamata kenan mutum ya in Allah ya ba shi ilimi to ya kokari ya yada shi domin Allah subhanahu wata'ala ya biya ka domin ilimin ibada ne in ka je kana yin shi ba dan Allah wadan abin duniya ka ka baka da wurin Allah su wala wani yaruna kuma suna bayyana wa nan gare su min al-batil suna bayyana musu ƙarya ma yahulu bainahum wa bain al-haqq abin da ke shiga tsakanin su da gane gaskiya maimakin su karantar da mutane gaskiya sai su koya ma mutane ƙarya ita gaskiya su ya koyi ta fajara'u sai suka hada bainal bukhli bil mali tsakanin yin rowa da dukiya wal bukhli bil ilmi kuma tsakanin rowa da ilmi Allah ta'ala ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin suratul takwir Allah ya ce maza la ba ya yi rowa da ilimin da Allah ya bashi Allah ya ce wa ma huwa ala al-ghaibi bi qadir Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya rowa da gaibin da Allah ya sanar da shi domin wahayi gaibi ne za a zuwa manzala wahayi baka sani ba kuna tare mala'ika jibril ya zo ya mai wahayi ya tahe shi baka sani ba kaga gaibi ne mala'ika jibril na ta ce manzala ce kun san ya aka ce mana yanzu na abin da aka gaya mana bai koyewa to kai koyi da annaba mana kan kai koyi da shedanu waɗanda suke neman ilimin su taskance su koyi su hana kowa shi saboda su mutanen kirki ya da ilimi suke yi kuma ilimin da suke yada mai amfanin mutane ba mai cutar da mutane ba wa bayna sa'i fi khasarati anfusihim kuma sun hada tsakanin ba da kokari wurin samo makansa asara wa khasarati ghairihim da kuma samo ma wani sa asara duk sun hada waɗannan abubuwa wa hadhihi hiya sifatul kafirina waɗannan su ne siffofin kafirai Mana waɗannan siffofi gaba ɗaya na kafari amma ana iya samun musulmi ya siffanta da su ba don yana kafirin ba sai dai saboda mai imanin shi ya rauni imanin bai kai kawo ba to da ka sai dauki wata siffa daga cikin siffofin kafirai da zarge da biyantuwa da ita saboda yana ganin za ta hidda shi Allah ya kiyaye amma dai lalle waɗannan siffofi ne na kafirai koyi gaskiya da yada ƙarya da yin ruwa da abin da Allah subhanahu wataala ya ce a bada wanda ya wajaba kan mutane to wannan sifa ce dabi'a ce ba ta mumine ba muminai kyauta suke mumini kyauta yake saboda bi saboda annaban shi kyauta yake Allah ya fi kowa kyauta قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس فقال يا أبو قوة kyauta. to kai mabi mazala na ka samu ruwa annabin kana kyauta kai kana ruwa anya kana koyi da annabi ajiwa da nasi dan sahabbai suna kaman tashi da wakana ajiwa da ma yaqulu fi ramadan hina yalqahu jibril manzo Allah yana luban ya linka ya linka kyautar shi a cikin watan ramadan lokacin da mala'ika jibril ke gamuwa da shi fa yudarisu alquran sai karatun qur'ani tare sahabi ya ce tsada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ajiwadu bil khairi min ar-rihil mursala yace wallahi tallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi iskar da ke kadawa kyauta to saboda haka ya kamata ko hanyar ka ban ma baka baka abin nan ka kama hanyar kai ban ba ce kin kin kin kake me za ka yi da abin Allah subhanahu wataala yana baka abin duniya ne dan ka dan ka biya bukata amma ka kai ta wahala ko ba ka biya bukata bukata kai cikin wahala iyalinka cikin wahala wace irin rayuwa ce wani me za ka yi da abu shi dai abin nan kaga abokanka uwayenka kaga wasu kakanninka kaga wasu mutane wanda ka san sun tara abin matai da duce ta su kabari ba nan aka barta to da kai za a fara an kawo mutasa ka da duke ka cikin kabari aini da ita ba ka ruwa ba ta da kyau Allah kiyaye bal ya za qala ta'ala shi yasa ma Allah ta'ala ce wa atadana lil kafirin azaban muhina Allah ta'ala ce lalle mun yi tanadin azaba mai wulakantarwa ga kafirai kaga kenan sifofin kafirai ne Allah ya faɗa ai kama takabbaru ala ibadillahi kamar yadda suka nuna girma da girman kai akan bayin Allah wa mana'u huquqahu kuma suka hana haƙoƙin Allah subhanahu wataala wa tasabbabu kuma suka yi mabari fi man ghairi a cikin hana wani su min al-bukhl na ruwa wa adam al-ihtida'i da kuma rishin shiriwa kamar yadda suka yi haka a hanahu sai Allah ya wulakantar da su bil azabil alim da azaba mai wulakantarwa mai tsananin radadi wal khizi da'im da kuma ainihin wulakantarwa da wamammiya fa iyadan bika allahumma ya allah ka kiyaye mu min kulli su'in daga dukkan wani mugun abu ya allah allah ka hada mu da alkhairi duniya da lahira sai allah ta'ala ya ce والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا Allah ta'ala ya ce wallazina yunfiquna amwalahum sai ga wasu sun kuma ba su rowa suna da kyauta sun sha bamban da waɗancan amma matsalar kuma su ba dan Allah suke suna ciyar da dukiyar su ri'a annasi dan su nuna wa mutane suna yi wala yu'minuna billahi ba su ba da gaskiya da Allah wala bil yawmil akhir ko ba su ba da gaskiya da ranar lahira kaji su kuma matsalar su ومن يكن الشيطان له قرينا duk wanda shedan ya zamanto abokin shi ne fa sa'a qarina to Allah wataran wannan abokin malai yace thumma akbara sana Allah subhanahu wataala sai ya bada labari kuma alin nafaqati sadira daga ciyarwa wadda ta hito arriya in daga riya daga nuna ma mutane riya Allah ta'ala cikin alkur'ani wurare da yawa ya kushe ta ya bata yura'una nasa wala yadhkuruna Allah illa qalila suna nuna wa mutane suna ibada ba sa ambatan Allah sai ambatan Allah dan kadan kuma Allah ya ce wa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un azaba ta tabbata ga waɗanda suke yin ibada dan su nuna mutane suna ibada wani wuri kuma Allah ta'ala ce kallabi yin fi kuma da hudi a annasi wala yu'minu billahi wala bil yawmil akhir Allah subhanahu wata'ala ya ce kamar wanda yake ciyar da dukiyar shi dan ya nuna ma mutane yana ciyar da dukiyar shi kaga nan ma matsala ce to da kariya tana bata aikin da kai dan a gani wannan aikin kadai aikin jiya wanda kai dan Allah yana nan amma wanda kai yau dan mutane su gani cewa kana yi dan ka burge su ko dan ka samu yaban su ko dan su saka ma da alheri to wannan aikin su mutane ranar kiyama sai Allah ya ce kaga mutanen da kai dan su na kai su baka lada ya gwada maka su ranar kiyama wa sun'a da kuma waɗanda suke yi dan aji ba dan a gani ba ma'ana wanda za a yi kuma zai labari labari kai alheri kai aikin kana alheri abu kuma ka zo kana gaiki sum'a kenan manzo Allah ya ce man sama sama Allah duk wanda yayi dan abi to Allah zai sa a ji da mutum yayi ibada ya taimaki bayan Allah ko ya raba musu kudi ya raba musu abinci ya raba musu sutura amma kuma yazo yana gai kuma yana gai ne ba dan wasu abokan su san alheri yake ba yana yi ne dan ya birni don a ji irin bajintar da yi a cika wani akwai kokari shi kenan an ji kuma an yabe ka an ce akwai kokari ba ka da lada wurin Allah shi ne suma wa adami imanin bi sa'annan kuma ciyarwar da ta hito daga rashin imani da Allah subhanahu wataala ba a yi ta saboda imana ba a yi don neman lada wurin Allah ba shi kuma kullum su ake kai ne dan Allah subhanahu wataala wa ba umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din Allah ta'ala ce ba umarce su ba sai dan su bauta ma Allah suna masu tsarkake addini ga Allah subhanahu wataala shi kadai to saboda haka waɗannan sun yi dan riya sun yi dan aji kuma babu imani da Allah subhanahu wataala fa qala sai Allah yace wallazina yunfiquna amwalahum ri'a an-nas waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu domin su gwada ma mutane ay liyuruhum dan su gwada ma mutane wa yamdahuhum domin kuma mutane su yabe su wa yu'azzimuhum domin mutane su girmama su ka doke su manyan mutane ne masu kokari da doke su ke sa suke yi kawai wala yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ba su ba da gaskiya da Allah subhanahu wataala kuma ba su ba da gaskiya da ranar lahira ai laita infaquhu ciyarwa su bata kasance ba sadiran an ikhlas ta hito ne daga ikhlasi ba ma'ana ba su ciyar dan Allah subhanahu wataala ya ba su lada ba shine ikhlas ka tsarkake niyyarka ga Allah subhanahu wataala domin Allah ne yace ka ciyar ko ba haka ba wa anfiqu walla yace mimma razaqana ku ciyar daga abin da muka ba ku arziki Allah yace ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqanakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fi wala khullatun wala shafa'a Allah ne baka umarni yace kai mai imani ka kashe kuɗin da na baka cin gabanin wata rana ta zo wadda ba ceto a cikinta kuma babu soyayya walkafiruna hum zalimun Allah ne yace ka ciyar ka ciyar ba shi kenan ba to ka ciyar domin shi shi da ya saka ka nemi ladan wurin Allah subhanahu wataala wa imanin billah da kuma ciyarwar tasu ba ta kasance ta hito da imani da Allah subhanahu wataala ba wa raja'i thawabi da kuma kaunar samun lada wurin Allah ai fa hada min khutuwat ash-shaytan wannan yana daga cikin hanyoyin shaytan wa amalihi kuma yana daga cikin ayyukan shaytan allati yad'u hizbahu ilaiha wanda yake kira rundunar shi zuwa gare ta li yakunu min ashabis sa'ir domin su zamanto daga cikin yan wuta yadan yana tikiran mutane ta ko'ina talakawa mai tare su ba wasu kudi wa mai tare su ba masu mulki ba wanda shaidan ya raga ba kowa yana nema ba dan komi ba dan ya samu da shi da sauran mutane da a cika su da wutar jahannam da shi da shaidanu aljannu irin shi da kuma sauran mutane da suka a cika su da jahannam kana ka ba wanda yake yarewa kana da kudi ma ka yi hankali kenan sai ya kira ka zuwa ga zuwa ga hanyar shi kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa wa sadarat minhum sa'annan kuma wannan ciyarwa ta yi zo daga yesu ne bi sababi saboda mafarin muqaranatihi lahum gamuwar shedan da su saboda shedan ya zama mu abokin abokin alaka su abokin hudda su mana abokin su ne da kuma balarabi na cewa inna tuyura ala ashkaliha taqab ba haushe kuma da hausa yana cewa kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi ba za ka taba samun kaza tana yin kukan zabo ba ko ba haka ba ba za ka taba samun agwagwa tana kukan zakara ba kuka take irin nawa irin na agwagi yan uwanta an ce shaida abokin mutum yana kaga tasu ta zama daya suna fahimta juna da shaidan jininsu ya gabu Allah ya kiyaye ma'ana abin da ya kai su ga ɗaukar dukiya su bada ba don Allah ba nan a gani saboda su abokan shaidan ne shi ne kawai shi kuma shaidan da ba ya taɓa yin ibada don Allah ya taɓa yin ibada ma balle yi ta don Allah ma shi ba ya bauta ma Allah wa azihim ilayha sa'annan kuma saboda shaidan yana tunzura su yana ingiza su yana tura su haka shi ne yake Allah ya ce alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzzuhum azza shin baka ga yadda muka saki shaydanu ba zuwa ga kafirai ba suna ta ingiza su ingizawa haka shaydan yake to kaga irin wannan biye ma shaydan din siffa ce ta wa ta kafirai ƴaƴan musulmi da yawa suna nan da ita yanzu yayin musulmi suna nan nan kusa da masallacin nan suna jin karatun da suna nan wasu na shaye-shaye wasu na zanne suna sauraron wake-wake wasu na zanne suna ta kallon waya kuma daga yau din nan daga satin da ya wuce zuwa rana ya yau ba su taba zuwa irin wannan karatun ba kuma ina ne kuma ga ya zo nesa ta zo kusa amma ba za su je ba haka shaidan ne ya ce karkuyi zaman ku kuma ka iske su mutum bai yi tsarki ba bari a ce da a yi da abin da zamani na san shi da ya yi alwala ba da ya yi sallah ba abin da ya yi sallah masu ya gada mai kuma yana da awon cewa kiwa ne ni musulmi ne kaga wannan matsala ce a ce wuraren raya addinin ku da koyar da ba su birge sai wuraren shedantaka kawai sai wuraren shedanci da shashanci wuraren da za ku samun laifi ce dan musulmi da ya zo makaranta ya ji maganan Allah ya ji maganan ma'aikin Allah gare shiga cikin ruwa ya shisha saboda Allah sai da rayuwa ce wannan ake to kaga musulmi ne amma suna da sifa irin ta saboda ke dan ya ingiza su ya tura su zuwa ga sabon Allah subhanahu wataala kuma suna nan ba su jin zani ba su jin ciwo ba su jin damuwa cewa sabon Allah subhanahu wataala su saboda abokan shaidan ne Allah ya kiyaye bal ya ga qala da haka Allah subhanahu wataala ce wa man yakun shaytanu lahu qarina duk wanda shaidan ya zamanto abokin shi fa sa'a qarina to Allah wadaran wannan abokin ai bisal muqarin Allah wadaran wanda ya gamu da mutum shine al muqarin yawa mai talibi na cewa anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin yaqtadi yawa mutum ka zo kakka tambaye shi tambaye wane ne abokin shi yawa an kana son ka san mutum tambaya abokan shi so ne yawa an haza ka bisa hanya kakka tambaye mutum dan ba za ka in ka tambaye ta za shi mutumin kirki amma wani wane da ya zo yake so mai haraka ta kasuwanci ko kuma da yake son ƙaunata ko yayata ko ɗiyata ko ɗaya uwata sai ka je ka binciki halayen shi ka zo ka ce lalla ina abokan wani ya gwada ma guda da sigari ya gwada ma guda yanzu yana kuna kuna hira yana kaurin wiwi guda kuma cikin ruhun shisha za a hito maka shi guda kuma ka gan shi yawa ya tada gashi duk kamar shirka sama kan shi ni ya marɗe gashin shi gaba ɗaya wani kuma ka gaya fanci za a bukan shi ka samu kamar mutum goma har sai ka kai abin ya bata mai ka ce wai ce abokin nan na ku bayar da mutumin kwarai duk haka kusa ba ka fi shi kenan sai ka zaka ce a yana ƙara bincike wani mutumin banza ne za a bashi ko kuma zan bashi bari amma ka je kana bincike ka ga daga wanda za a gwada ma da ejin lafiyar shi ya hulla shi cikin mutunci ya gaida ka ka tambaye shi abokinka wani abokinka ne abokina ne wace makaranta kake ya sauke Qur'ani tun bara kuma yana yana yana koyon tafsiri kace masha Allah ina sauran abukan nashi kuma da gwada ma da haka nan daga wani dan canji sai wani dan kasuwa duk suna da sana'a suna da ayyukan yi to fito wannan mutumin kirki to yanzu sai ka sai ka neme shi kana ganin sai ka ce lalle wannan waya ya dace Allah ya kiyaye. Ba da kenan al-muqarin shine aboki wanda yake gwamuwa da kai kullum wanda kuke gamuwa wasahib tirda aboki alladhi yuridu ihlakak wanda yake so ya halaka ka ba ma'ana a ce ba ka da aboki sai shaidan daga bi shaidan so ke ka ci riba so ke ka yi asara kamar yadda ya asara man qaranahu wanda ya abuta da shi wa yas'a kuma shaidan yana ta kokari fi a cikin shi ashadda sai mafi tsananin kokari shaidan ko kwana bai kuma la'ati yannahu yace min bayni aidihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين تقول إلى جنية سينا مسلم كما يكي قياما الله يكي قياما باقو يكي قياما الله يكي قياما dan mu shirya dan mu sa abin da muke yi yana magana ne da shi da zatin Allah subhanahu wa ta'ala yage wannan magana kuma Allah subhanahu wataala ce sai an baka dama kai amma ka sani cewa duk mai kyawun zuciya duk mutumin kirki baka da iko kai Allah ya kare mu daga sharri ba kamata mana yace to kamar yadda ka san anna man bakhila bima atahu Allah lalle duk wanda ya rowa da abinda Allah subhanahu wataala ya bashi wa katama kuma ya koyi ma manna bihi Allah alayhi abinda Allah subhanahu wataala ya kyauta da baiwa da shi a gare shi afi mai sabon Allah mana duk wanda ya ruwa da abinda Allah ya bashi ya saba ma Allah saboda Allah ya ce ya bada ya ki badawa mai zunubi ne ka saba ma Allah to da ma sabo ai ka san roman shi shine ne zunubi haka ba wuce ke roman roman zunubi ne roman sabo zunubi Allah wajen roman roman sabo Allah to haka ne kai abinda Allah ta'ala ya hana shi yasa wata aya Allah ya ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum kada waɗanda suke ruwa da abinda Allah ya ba su daga falalar shi zan ki tunanin cewa alheri ne ka hana kowa ka rike kana ta da kana ta lissafi yanzu ka za gari ka ɗari ka za miliyan ka za gari ka yanzu gida ka za gari ka ka hana hakkin halarci kana ta tara abin duniya kakka yi tunanin alheri ne Allah ya ce bal huwa sharrun lakum a shi abin sharri ne gare su sai yutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah da sanni za a rataya masu wannan abin rana alkiyama kamar maratai kamar sarka haka za a rataya ma dukiyarka da kana hakkin Allah cikin ta za a tara ma ita sai a rataya ma ita ga wuya kai ta yawo da ita cikin jahannama kaga kenan babu alheri a cikin ruwa sun sharri ko to malam yace kamar yadda ka san duk wanda ya ruwa da abin da Allah ya bashi kuma ya boye abin da Allah ya mai kyauta da shi ilimi kyauta ne kamar yadda kasan neman kuɗi kyauta ce mu samun kuɗi kyauta ne to ilimi ma baiwa ce za ku zanda kamar haka yanzu ba gashi ba daga duk cikin kuɗin nan mutum ɗaya ne ko biyu zai samu ilimin ko ba duk ba wai bai samu ilimin ba amma ilimin da za samu ya rike duk abin da ake gani zai ga bai wuce mutum ne daga duk makaranta malami ya tara mutane dubu daga ba za a ji almajiran shi ba sai kwara nawa kwara biyu da ran shi ko ba ran shi zai ga su kadai ne dai za ka sun tashi da karatun nashi suna yi dai na sauran su Allah bai masa wannan kyautar ba sun samu amma ba irin yadda waɗannan suka samu sadaka baiwa ce sace ta Allah subhanahu wataala da a ce mutane kowa na yada karatu kowa yana samun baiwa ta kokarin karantar da karatu jami'a duk shekara ɗaya mutum da wata ke yayewa duk shekara jami'o'i ba jami'a da mace jami'o'i ne cikin duniya ga sunan da yawa sudan suna da jami'o'i sun kai wajen guda 60 jami'a to duk shekara kawai yadda kasan mutum ne da mata hudu duk shekara sai sun haihu mai ɗa akalla kenan ɗa guda amma aka ba bibi ne za su sakan maka duk shekara sai an sakan mai yaji to ita ma jami'a tunda ta yi yawa duk shekara duk shekara tunda an dade da yadda duk shekara ko da ake yayi to jami'a sittin ko mutum ɗari biyu aka sittin ɗari biyu so sittin nawa kenan ma in suka yi ta suka kara karatun ba kara jin duniya su sai yan kwara biyu ko uku ba kowa ke samun wannan falalar da wannan rabon na Allah subhanahu wataala ya bashi dama ya je ya koya ba wani ba yana tare ka jami'an sai ka ya ce a daidaita ma yake so a ga wannan ya ba ya da rabu je zan da jami'a shekara wurin dawo yana daidaita wani kuma ya ce zuwa zai zangi sai da wake da indomi yana dafawa jami'a ya ba duk gudun mi duk gudun talaucin ilimi ba taimaki ya yi amfani da wannan dahuwacin da yake yi da kuma indomin da yake dafa mutane ya ɗauke shi a matsayin kudin da yake samu kuma ya zangiya da ya to shi kenan kuma sai zuciya shi ta mutu nan wurin ya ta lissafin kuɗi za da wannan aiki ashe ana samun kuɗi duk wata yana aji da ka hamsin shi in yi shekara zai samu kuɗi da yawa shi kenan ana na ana na yana ta jin daɗi sai wani shi ma ya aza kusa da shi ya kashe mai kasuwa an ɗauka kuma ruwan dare ne gama gari duk duniya haka take ba wai nan ko ina haka nan ne ko ina ko su dan mun karatu da laraba da muka yi karatu da da su shekarar da shekara takwas da ta wuce da na koma na samu mun na gaba da wasu are ne da su larabawa ya daidaita kai karatu ka san tafsirin qur'ani da hadisai da ilimi kuma ka dawo kana ba wai ina ce a daidaita ba ta da kyau amma ba ta dace da malami ba malami kamata ya hakuri ya zanna ya koya ma mutane karatu wannan aikin in ka yi in ka yi shi ka gaji da Allah za ka yi koya maka Allah ke za ka balala ce kyauta ce ta Allah da Allah ta yake ba wanda ya ga dama to duk wanda ya hana wannan to ya saba ma Allah kuma zai samu zunubi mukhalifun li rabbih kuma ya saba ma Allah mahaliccin shi fa kadhalika to haka nan ma man anfaqa wanda ya ciyar da duke shi wa ta'abbada li ghayrillah kuma yayi bauta ga wani Allah ya ciyar da dukiya amma ba dan Allah sannan kuma ya zo ibada ba dan Allah ba fa innahu shi ma lalle wannan mutumin asimun ya laifi ne asim mai sabon Allah ne da rabbihi ga Allah ma duke shi mustarjibul lil uquba shi ma wannan ya dace Allah mai azaba لأن الله إنما أمر بطاعته صبر الله تعالى كأي ياي أمرني دي مسنا الله يتي وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وبي الله وبي منزل الله domin ku samu rahama Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka bane ya ayyuha alladhina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasula ya ku wanda suka imani ku ba Allah ko manzo Allah wala tubtilu amalakum kakku bata aikin ku da rishin yin da'a ga Allah da manzon shi duk wanda bai ma Allah da'a ba ya bata aikin shi duk wanda bai ma manzon Allah da'a ba ya bata aikin shi to Allah ta'ala ya umarni ne da abi shi wa imtithali amrihi kuma Allah ta'ala ya yi umarni da yin aiki da umarnin shi abin da yace ku yi ku yi ala wajhi ikhlas abu sa fuska ta mi ta tsarkake ibada kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce wa ma umiru ba umarci mutane ba illa face ne ya abudu Allah sai dan su bauta ma Allah muslimina lahu dina suna masu tsarkake addini ga Allah subhanahu wataala kuma Allah ta'ala ce qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu din kace masu lalle ni an umarce ni da in tsarkake addini ga Allah وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد ka gaya masa Allah kada nake bauta shi kada ba na hada shi da kowa mukhlisan lahu din ina mai tsarkake addini gare shi to haka kenan abinda Allah subhanahu wataala ya umarni da shi fa hada al-amal al-maqbul to wannan shine aiki karbabe إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه الله تعالى بايا كربا daga cikin aiki sai wanda aka yi tsantsa dan Allah kuma aka ne da ainihi aikin dan Allah ya bada lada shi kare Allah yake karba da aikin da aka yi dan riya ko dan a burge ko dan a giba ruwan Allah da wannan aiki alladhi yastahiqqu sahibuhu almadha wanda mai shi ya cancanci Allah ya yabe shi gani Allah yana yaban bayi saboda sun yi sun yi dan Allah Allah ta'ala ya ce zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون kaga yabansa Allah yake masu tsoron Allah su ne waɗanda suke ba da gaskiya da gaibi suke tsaye da sallah kuma suke ciyarwa daga abin da muka ba su na arziki kaga yabansa Allah yake a ƙarshe Allah ya ce ulaika alahu dan min rabbi wa ulaika humul muflihun waɗannan su ne waɗanda suke bisa shari'a daga Allah kuma waɗannan su ne waɗanda suka rabota da gidan aljanna saboda ka yi kokari ka yayi gidan Allah Allah ya karba kuma ya yabe ka ya gwada mala'iku cewa kun ga bawa na nan na kwarai wasawaba kuma shine aikin da wato mai shi ya cancance ya samu lada wurin Allah subhanahu wataala fa lihada to dan haka ne ma hatta ta'ala alaihi Allah ta'ala ya kwadaitar a kan yin aiki domin shi bi kaulihi da magana shi Allah subhanahu wataala ya ce wa ma da alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahum Allah wa kana Allah bihim alima Allah mai girma da dauka yake wa ma da alaihim kuma menene a kansu ay ayyu shay'in alaihi wani abu ne a kansu wa ayyu harajin wani irin kunci ne wa mashaqqatin da wahala talhaquhum zata tummasu law hasala minhum al-iman da imani zai faru da gare su billahi imani da Allah allazi huwa al-ikhlas wanda shine ikhlas ma'ana in ka tsaya kai dan Allah wata musiba za ta samu wace damuwa za ka shiga cikin in kai dan Allah to dan ba za ka yi dan Allah ba zai kai dan mutane abokan halittarka ka zo mutanen da kaba kuma ka koma kana nuna musu sun kaba ka yi su ba haba ai rishin hankalin yayi yawa idan ka Allah subhanahu wataala ya ce wani laifi ga mutum wata musiba wata jaraba za ta samu mutum idan yayi dan Allah subhanahu wataala sai dai alheri ya samu da mutum wa anfaqu kuma menene za a samu su in suka dauki dukiyarsu suka bada min amwalihim daga cikin kudin su kudin nan ba duka aka ce gaba da cewa kai ka tsakuro daga tabi'idiyya cewa daga sashi aka ce cikin jikka guda ka ɗauki ƙadago ka bada don Allah wace irin damuwa ke ciki yanzu kai kana da jikka ba za ka yi rauka ƙadago ka ba wani ba Allah ba ƙadago ƙadago nawa ka raga cikin jikka kadago nawa ka raga talatin da nawa talatin da tara kadago arba'in ba za ka yi ɗaukar guda ka bada ba kadago tamanin ba za ka yi ɗaukar kadago bi ka bada ba tamanin ni za ka yi rage ka san dai ba zai rage maka komi cikin dukiyar ka ba zai hana ka abinda kake so ka yi da wannan kuɗin ba kadago guda ko biyu cikin kadago a tamanin saboda Allah min aka ce ba za a kai ku ba da kudin ku duka ba Allah ce yake ku ciyar daga cikin dukiyar saboda tausayin Allah subhanahu wataala ba ya so ya matsa mun amma duk da haka nan wani sai ce an matsa mashi wani ya san kana wa'azi ma saboda kana magana a bada a bada sai ga da kawo sai ya bar unguwai ya za ka yi da irin wannan mutum ya bari unguwa kawai mutane da yawa suna barin masallatan juma'a suna sauya masallatai saboda suka ga wani malami yana matsawa a bada kuɗi sai su zanta barin masallaci ko kuma su yi amfani da suna daga nesa suna jin abin nan kare karen dai hudu ba ba su tsaya inda za su yi mai ake hudu yawa da sun jina dan nan Allahu akbar Allahu akbar idan an tare sallah sai ga an zubo da gudu wasu Allah da yace kai sallah ba ke ce ka tsaya ka saurari hudu ba jerin juma'a ce za ka yi ba hudu ba ka saurari hudu ba kuma ba ka da uzurin rishin sauraron ka je ka yi saman ka wai dai dan dai ka a faɗi laifinka da Allah wanda ya faɗi laifinka ai ce ta ta maka kuma laifin na ai ba wai na ka ya faɗi laifi ya faɗi kuma hudu ba ta zama kullum faɗin laifi ai kullum akwai lokacin da faɗin lada kuma a faɗin falala kuma haka da yana faɗin laifinka faɗa ne ake maka ka gyara amma wuce ya ce gyara kayanka awa bai zama sauke mu raba ba Allah ganka da kayan sun zama Allah gyara sai ka ce ba ka gyara so kake yin gyara mu raba ko a so nake ka gyara zan kasa su ne so nake ka gyara ka zan mutuna kirki dan kaka je wurin Allah da laifi Allah ya kona ka da jahannama amma mutum sai zai gudu kaga mutum yana zanne cin cin karfe goma yake zanne ba ba ya sai ba ya sai da kawai yana zanne yana ta wasa da waya ana ta mugun dini ana cin namun mutane ana zagin mutane ana garin laifin mutane ranar juma'a ranar da ya kamata ce ka yi sauko ka yi masallaci ka yi ta istighfari satin da ya wuce ka yi ta istighfari ba alherin da kai ba tsawon satin nan guda ba kai alherin komi ba kuma ranar juma'a ba baka raga mata ba baka san darajar ta ba ita makazin nan kana ta zage zage kuma sallan ba so kake ayi sallar kaɗai wani sai ya zabi da yake masallacin mutum shi fita shi Allah ya ce to sallan ma ba ka samu ko kuma sai ya raba hanya ya raba tahiya tsakiya sai sai abun hawan ya tsaya ba mai ko kowa na ta sauri kuma ka ga ba ya barin abun hawan shi kuma in ya tsaya nan ba zai shi sallar ba Allah ya kama mutum da laifi Allah ya kiyaye amin wa amma ko mila muwari suka ciyar daga dukiyarsu allati wadda رزقهم الله الله سبحانه وتعالى يا ذرناس وأنعم بها عليهم كما الله تعالى ينيما دعيتا أكنسو الله يباك أرزك شيء مك نيما كما يسيكاو لا الله بذكاو ɗan saboda Allah mutum yama hanya ya ce ma zai samu maka aiki duk wata za a baka jika ɗari biyu amma yana so da Allah saboda ina da bukata duk wata in aka baka ɗari bin na yana son goma sai ka ce baka bada in kana da hankali ka ce baka bashi ai ka ce ma sun yi ka da ranka yawa in ka in ka samu ɗari bin nan sai ka ce mai ga ashirin ko talatin da ba na kake baka aikin komi ba shi ya ma hanya ma sai ya ce da Allah ga abin da yake so goma yake so da Allah don karon in kana da mutunci saboda Allah ka ka ba shi ko ka hana shi goma ya tayi kaɗan in kana da kirki wata rana ma hamsin za ka ɗauka ka bashi in kuma imaninka ya kai kawo ba wannan watan na farko ma sai ka ce ka bashi gaba ɗaya yawan imaninka ya kai kawo wa jama hu bainal ikhlas wal infaq sai suka hada tsakanin yi dan Allah da kuma mi tsakanin ciyarwa ولما كان الإخلاص سرا يا إن إخلاصي يزمنت سري لي بين العبد وبين ربه سكان باوى دا الله سبحانه وتعالى لا يطلع عليه باب وان يسان إخلاصي إلا الله سي الله in kama mutum hukunci kace ba dan Allah yake ba ka kayi mai karya domin gaibi ne sai shi ya gaya ma in shi ya ce in ya faɗi ya ce yana yi ne don a gani don a yaba to kaga suka cewa da Allah yake amma don kaga mutum na ibadan shi da sauransu ba ka da hurumin ce bai ba da Allah yake ba haƙƙin ka bane haƙƙin ka dai ka ce da wanda ya ba don Allah ba ya da lada amma ba ka hukunta mutum ka ce wannan ba da Allah yake domin sirri ne Bara ta'ala sai Allah ya ba da labari bai ilmihi game da sanin shi bi jami'il ahwal da dukkanin halaye gaba daya fa qala sai Allah ta'ala yace wa kana Allah bihim alima Allah ta'ala yace Allah ta'ala ya kasance yana sane da su ko abin da suke aikatawa ya sani dukkan halayen su gaba daya wanda idan Allah Allah ya san shi wanda ba dan Allah ba Allah ta'ala ya san shi Allah ka azurta mu da yi domin kai amin sai Allah mai girma da daukaka ya ce inna Allah la yuzlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah ya ce inna Allah lalle Allah la yuzlimu baya ragewa baya tauyewa baya zaluntan aikin bayi mithqala dharra daidai da girman ƙwayar zarra ƙwayar zarra ɗan ƙaramin abu ne ƙarami ne wanda ba ka yi rike shi yake ce na zarra don suka ce ƙwaro ne ɗan ƙarami akwai ƙwari ɗan ƙanana za ka sana nan suna yau maka da za su ɗan cire ka su ɗan cire ka in ka ba yadda za ka yi ba ka gani saboda kankanta su kuma suna nan suna yawo to zarra dai dan abu ne dan karami suka ce kuma ƴaƴan rana wanda an an bude ta ga hasken rana za ka wasu abubuwa suna ta yawo in kai haka ba za ka kamo komi ba in kai haka za ka suna nan baka kauce suna da suna ta yawo shi to ɗaya cikin su ne zarra daidai da shi cikin aikin ka Allah subhanahu wataala ba zai tauye maka ba abin da kai Allah ya baka lada yana nan ba zai rage maka ba to wannan tana ya rage ma mai yawa dan karimi ba za a rage maka wa in taku hasanatan idan kuma ibadan mutum ta kasance abu ne mai kyau yudha'ifa Allah subhanahu wataala sai ya rubanya ta ya linka ma kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa masalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله يلا لنكا واغا وندي قداما ويؤتي من لدنه أجرا عظيما كما الله سبحانه وتعالى سيبان لا داغي جرما daga Musa mana yace yukbiru ta'ala Allah yana ba da labari a cikin wannan aya an kamali adlihi wa fadlihi daga kamala cikan adalcin Allah cewa Allah sarki ne mai cika adalci wa fadlihi da kuma cikakken falalan Allah subhanahu wataala wa tanazzuhihi da kuma tsaftatuwan Allah subhanahu wataala amma yubadu zalika daga abin da yake kishiyanta wannan abu mina gurbi na zalunci alƙalili zalunci ɗan kaɗan Allah ba yi wal kathiri uwa uba kuma babba mai yawa Allah ba yi ɗan kaɗan ba Allah ba yi ba Allah ta hana cikin wannan ayyana ba mu labarin cewa shi cikakken sarki ne mai adalci Allah ta hana ba zai rage maka ba abin da ya baka ya ba ba zai ce ma ya ma yawa amma kaga mutum yana iya mutum yana iya baka da yawa wa mutum yana ya dunguzowa sai ya je ya baka sai da kai bari dai a rage mutanen bukatun da yawa ba Allah subhanahu wataala in ya baka ya baka akwai mutane ma masu abin nan masu halin yan wuta wanda za su yi kyauta su tare ko ba haka ba akwai wanda zai baka sai ka je ce da Allah nawa ne aka baka gaza ce ke mai doka za sun yawa mai doka sai aka yawa Allah subhanahu wataala in abu ya fita ya baka shi to ya baka saboda ma cika adalci Allah ma sai ya linka maka in ya baka ɗari sai ya maida ma shi ɗari biyu kuma ya ce a yi ta linka ma a yi ta linka ma a yi har zuwa tashin alkiyama yasa Allah laisa ka mithlihi shay'un babu wanda ya kama da Allah babu yayin kama Allah to qala sai Allah yace inna Allah la yuzlimu mithqala dharra ai yunqisu Allah ta'ala baya rage ta ita zarra din waye zarra dan tare da ma min hasanati abdihi daga ladan bawon Allah ba zai ce a rage ba aw yazidu ko kuma Allah ya kara fi sayyi'ati cikin zuluban shi Allah duba aiki shi bari wannan كما قال تعالى كما يند الله من جرما da daukaka yace fa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarah duk wanda ya aikata daidai da girman kwayar zarra na alheri zai gani yawa duk wanda ya yi sadaka da dala zai gani ta ranar alkiyama wanda ya sadaka da dala goma yawa kamar yanda wanda ya sadaka da miliyan ɗari za a gani shi ma wanda ya sadaka da dala da sai ya gani wanda ya nafila raka a biyu zai gani ta ranar kiyama da wanda ya raka a dubu kowa zai gani kowa gwargwanon abin da yana alheri haka ko yaya kai in dai ka yi domin Allah to za ka tafi shi ranar kiyama kana ana miƙa ma littafi kana karanta za ka kaɗa ta ganin yan ƙananan abubuwa ga su nan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha karami ko babba sai kaga Allah subhanahu wataala ya sa an rike maka abin ka kana karantawa kana jin daɗi saboda jin daɗi ba za ka ce wa ha ummu qra'u kitabiya jama'a karbi littafi na ku karanta alheri ne nake ta karanta sai alheri nake ta ku karba da Allah ku karanta ku taya ni karatu jama'a saboda jin daɗi saboda ka diyar da kai koyaya ne sai Allah subhanahu wataala ya baka nadaka Allah ta'ala baya rena ibada Allah wato mahalicci ne mai godiya ko yaya kai sai Allah ya gode maka ko yaya kai in ka karanta in kullun Qur'ani aya ɗaya za karanta za ka samu lada a basu da wanda kullun sai ya karanta izihi 30 yau ke gobe ya sauki kai kuma aya ɗaya kake kai ma za ka ladan ki dai ta hita ka amma kai ma za ka samu ladan ka kullun ka karanta aya ɗaya kaga sai ka kwana dubu shidda ka sauke Qur'ani kwana dubu shida ka kare sun cikin rayuwarka kwana dubu shida shekara nan to bari mu ci gaba da karatu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara duk wanda ya aikata daidai da girman kwayar zarra na sharri shi ma zai gani saraka kabarina kabarina zulubi ko yaya yake sai ka ganshi ranar alkiyama ko mun kankanta shi ko yaya yake dan kallo da za ka yi haka ku je wani kaɗan bi ƙara ɗibawa kaga ɗan kaɗan ne ɗan maganar da za ka yi kai kai abin nan ba gyaran murya kai kana so ka nuna mutane ga wani kaga dan abu ne dan kaɗan za ka yi shi ranar kiyama Allah ya kiyaye yasa Allah ya ce ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون duk wanda ya aikata aiki mai kyau lalle ya yi imani da Allah Allah ce to ba za a karkare mai aiki shi ba lalle sai mun rubuta mai ladan shi cikakkiya wani wuri Allah ce fala ya khafu zulman wala hazma duk wanda ya aiki mai kyau da imani da Allah subhanahu wataala to ba ya tsoron a rusa mai aikin shi ko kuma a rage mashi babu tsororin Allah subhanahu wata'ala ba irin wannan hasali ma abinda Allah ya baka labari zai ka samu lada goma sai ka an shi littafin ka kaga an rubuta ma lada miliyan dubu ga wannan allinka allinka allinka Allah ya ce Allah yana karban aikin ɗaya daga cikin ku ya zaddilin kashi ya zaddilin kashi kamar yadda kasan mutum yana kiyar dan da kushi a yi talinka ba wannan dan abin dan kaɗan har sai ya zama kamar dukin uhudu yadda ake kiyan dabba yadda yau za a hauma dabba akuya ta yi dabba bayan wata biyar za ka iske ta bayan wata biyar bayan shekara zai ga shi ma ya zama ya zama uba yana yana barbara yana haihuwa ya girma haka Allah subhanahu wataala zai linka maka ladaka har sai ta zama kamar gungume manduci wa in taku hasanatan yudha'ifha a wata kira wa in taku hasanatun yudha'ifha idan ita ladar ta kasance aiki ne mai kyau yudha'ifha to Allah subhanahu wataala zai linka ta aiki ila asharati amsalha ya zuwa goma irinta mana na dadi sai a linka ma ita a baka ita goma kuma wannan goma sai a linka ta so goma ta zama nawa dari kuma wannan dari sai a linka ta goma ta zama nawa dubu kuma wannan dubu a linka ta goma nawa dubu goma wannan dubu goma a linka ta goma ta zama dubu dari wannan dubu da a linka ta goma ta zama nawa ta zama miliyan to da baka lada miliyan da baka sai kwa miliyan ɗaya na ɗauke su. Ila tsara min zalika ya zuwa fiye da wannan bi hasabi haliha da gwargwadon halinta wa nafiha da gwargwadon amfaninta. Wani mutum za a ɗauka da lada miliyan da sai kwa miliyan. Wani malami yana bayanin cewa karshen zamani in shaidan in injijiyar ya bayyana da arziki na ɗan yawo kuɗi saifa dala naira kudi yana yawo da su arziki zinariya komi ga su ne yana jaye da su cikin dalibai sai wani ya ce wallahi malam mu ya bayyana muna tare da shi wa nafsiha da amfaninta wa hali sahibiha da kuma halin abokinta ikhlasan inda aka yi saboda ikhlasi wa mahabbatan kuma aka yi saboda san Allah wa kamalan kuma aka yi saboda cika Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah ta'ala yana linka ma ladan ibadanka gwargwadon halin ita ibada da kuma gwargwadon amfaninta da kuma gwargwadon halin mai ita wurin ikhlasi lokacin da kake ibadan yaya kake mu'amalantan Allah subhanahu wataala da kuma yaya kake bayyana kauna da san Allah subhanahu wataala Allah yana so dai ibada da zamu mu ji muna san shi cikin ibada ba kamar yadda kangararren da yake ma uwayen shi lokacin da suka ake shi ba yana ta Allah ba ya san muna ibada muna damuwa so yake muna ibada muna ji muna kaunar shi kamar yadda matarka za ta aikin ka da je ka so mata wani abu in akwai soyayya da sauri za ka zuwa kai ta yawo nan babu bare yi ta can babu bare yi nan kai ta kana jin daɗi saboda kana kaunarta in ba kaunarta kuma sai ka yi kwana ma ka ce babu na je ko ina babu wa irin wannan abin Allah yake sani mashi kuma ɗan kan garin riba haka ke mawa daga ya fito yana kuka saboda ya aike shi ba yi jin daɗi amma ɗa mai ladabi za ka yato yana jin daɗi za ya tsaya aiki kuwa yana murna yana ko ƙarami ne aka ta gudu yana jin daɗi ya aike shi kuma ya je ya dawo ya biya bukata to haka Allah ta'ala yake so duk lokacin da zamu ibada muna ibada ne saboda muna son Allah ba ibada ta zama alƙaƙe gare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam arishna biha ya bilal Bilal ka tara sallah mu samu jin daɗi da farin ciki da sallar da zamu. Kan sallah ta zama alkakai wahala gare ka. Sallah hutawa ce gabawa. Wajo ila qurratu aini fi salah. Zala ya ce an sanya farin ciki da kwanciyar hankali na da natsuwar ido na a cikin sallah. To dai ibada ba haka ne. Duk ibada ana so ka yi ta da daɗin rannan shi ne san Allah. Kana yi kana jin cewa Allah kake bauta ma mahaliccinka wanda yake ba komi wanda ba wanda yake ba komi in ba shi ba to irin wannan ibada ita ce Allah yake linkawa ita linkawa ita saboda mi saboda kyakkyawan halin mai ita wa yuti min ladunhu ajran azima kuma Allah subhanahu wataala yana ba da lada mai girma daga wurin shi ai ziyadatan qali ala sawabil amal akan ladan aiki Allah yana karawa bi nafsihi da zatin Allah subhanahu ma shi Allah da kanshi yana kara min at-tawfiqi lada mai girma shine kamar Allah ya datar da kai bi a'malin ukhra da wadansu ayyuka kuma ga aikin da kai saboda Allah ya karba kuma sai Allah ya bude zuciyarka ka kare yamma ka kwana kana ta sallah bayan sallah asuba kuma sai ka ji bari ka zanna kai ta istighfari kai ta salati kai ta haylala kai ta zikirin Allah kai ta addu'a bari ma ka karanta alkur'ani saboda ka cika waɗannan sharaɗa kuma sai Allah ya buɗa maka kullum sai ka ji kana ta san ibada shine ma'anar wa yuti min ladun ajran azima wa yata'il birri alkathir da kuma ba mutum wato kyauta mai yawa wal khair alkathir da kuma alheri wanda yake mai dimbin yawa sakamakon mai sakamakon kayi dan Allah Allah ya karba sai Allah subhanahu wataala ya ta buɗa maka Allah ya buɗa mana. Kuma ƙala ta'ala sa'an Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله سبحانه وتعالى يتي فكيف تو يا يا زائي يا يا حالين زي كسنچيوا إذا جئنا إذا مكذو من كل أمة daga kowace al'umma bi shahidin da wanda zai mata shaida wajin na bika ala ha'ula'i shahida kuma muka zo da kai matsayin mai shaida akan waɗannan kafiran ai kaifa takunu tilkal ahwal yaya waɗancan malayi za su kasancewa wa kaifa yakunu zalikal hukmul azim kuma yaya wancan hukuncin mai girma zai kasancewa allazi jama'a wanda ya tattara anna man hakama bihi cewa lalle wanda ya hukunci da shi kamilul ilmi mai cika ilimi ne Allah ilimin shi cikakke ne da ilimin da ka gani duniyan nan na Allah ya duk ilimin da ke cikin duniya ilimi ne Allah ya watsa ya rarraba mu bayi wani ba shi qur'ani da sunna da fiqh da tafsiri da sira da tarihi da larabci da nahu da ba duk ilimin larabci ta tara ya baka wani kuma Allah ta'ala ya ba shi ilimin likitanci wani Allah ya ba shi ilimin kere-kere wani Allah ya ba shi ilimin sana'o'i wani Allah ya ba shi ilimin kimiyya wani na fasaha da duka na Allah kuma kaɗan ne a ƙagura ce Allah subhanahu wataala ya bamu ba utitu min ilmi illa qalila ba ba ku komai daga cikin ilimi ba sai dan kaɗan dan tsakura ne aka yi aka ba ku misalin ilimin Allah subhanahu wataala ba wai haka yake ba amma misali dan mutum ya gane kamar misalin ruwa ne na teku ka zo ka tsoma allura ka hidda ko ka zo ka ibu bokiti teku ya san rabi ko tanka ka zo da ita katuwa ko tankoki aka za ka yi ta ibar ruwa bai gudun alama sai ga ana jayewa kuma suna koma da su teku ce to aka ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ke dan Allah ta'ala ya dauka ya babu ilimin muka ga mu dan barkatu da masu addinin da masu duniya duka Allah ya ba su ilimi kaɗan ne daga cikin ilimin Allah kamilul adl wanda zai hukunci ranar alkiyama mai cikakken adalci kamilul hikma wanda zai hukunci a wannan rana mai cikakken hikima ne bi shahadati azkal khalqi da shaidan mafi tsarkin halitta wa hum ar-rusul sune manzanni ala umamihim akan al'ummomin su da za su ba da shaida na iqrari al-mahkumi alayhi tare da tabbatar wa wanda aka yi hukunci fa hada wallahi al-hukmu alladhi a amul ahkam malam yace wannan wallahi na rantsi da Allah shine hukunci wanda yake mafi gabewa hukuncin hukunci wa adalwa kuma shine mafi adalcin hukuncin hukunci wa a'zamuha kuma shine mafi girman hukuncin hukunci wa hunaka yabqa al mahkumu alayhi to anan ne fa wanda aka yi hukunci akan su za su tsayawa muqirrina lahu suna masu tabbatarwa ga Allah subhanahu wa ta'ala li kamalil fadl ga cikaffalalan Allah subhanahu wataala a nan wurin mutane za su tabbatar da cewa Allah ta'ala mai cikakken falala ne wal adli mai cikakken adalci ne falala shine a baka a ƙara ma adalci kuma shine a ma daidai da kai amma daidai da kai daidai da halin ka shi ake cewa adalci falala kuma shine a baka a ƙara ko a baka abin da ya hinaka Allah kan mutum ya ce da Allah ka taimaka man da dala ɗari sai ka ce mai ga jaka halala ke taimaka man da ɗari ba zan ga baya ɗari adalci ke da wani nawa ya tambaya kamar shi ɗari muna ganewa ku to yan aljanna Allah subhanahu wataala zai ba su abin da ya wuce aikin su su kuma yan wuta za a ba su daidai da aikin su shine mai wuta din su adalci ake musu bi shahadati wa azamu har mafi girma li kamalil fadli wal adli wal hamd za su tabbatar ma Allah subhanahu wataala da cikakken yabo da cikakkiyar godiya ga Allah wa sana'i da yabo fa hunaka a can ne ba yas'adu aqwamun wadansu mutane za su yin arziki bil fawzi kamar yadda Allah ya ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id akwai tababbe akwai mai arziki bil fawzi da samun rabu wal fala da samun tsira wal izzi da samun daukaka wal najahi da cin nasara iya aljanna za su samu wannan za su samu rabo za su samu tsira za su samu daukaka kuma za su samu cin nasara cikin rayuwa komi za su samu Allah zai ba su komi da hu ma ya sha'una inda rabbihim duk abin da suke so Allah zai ba su a wurin duka wannan ba shi ba ne dama tsira shi ne rabo shi ne cin nasara a cikin rayuwa wa ya shaƙa a kuwamun waɗansu mutane kuma za su taɗi bilfizi da wulaƙanta wal fadiha da tura masa asiri wal azabil muhim da kuma azaba wadda take mai wulaƙantar Allah ya kare mu da Allah ta halaye ce yau ba idin ya waddu alladhina kafar malam yace wa ya za qala ta'ala da haka Allah yace yau ma idin ya waddu alladhina kafaru a wannan rana ta alkiyama waɗanda suka kafirta za su yi guri su yi fata wa asawar rasula waɗanda suka saba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka saba manzanni gaba daya ai jama'u bainal kufri billahi wa bi rasulihi sun hada tsakanin kafirce ma Allah da kuma kafirce ma manzan shi wa ma sayyidir rasuli da kuma saba ma annabi law tusawwa bihim al-ard da dai za a daidaita kasa da su za a share kasa da su ai tabtalihum da dai a ce kasa ta bude ta haɗe su ci cikin tafi kenan dan adam din da yake jin dadin duniya yake san rayuwar duniya yau ga yana cewa inda ma kasa haka mai da shi wa yakununa turaban zaman to kasa wa adaman su zaman to rasassu kamar ba a yi su ba wahala kenan shi ba hausa da yake cewa hannunka aiwa baya baya tsami kami zulikinsu ya tsami suna nema a raba su da duniya kama kala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri ran nan zai cewa da dai ma na kasance kasa wala yaktumuna Allah haditha ba su koyi ma Allah wani labari bal yuqirruna lahu za su tabbatar ma Allah bima amilu game da abin da suka aikata وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون harsunansu da hannuwansu da ƙafafansu za su ba su shaida a kansu da abin da suke aikatawa ran na Allah zai rufe ma baki a wani wuri Allah ya ce alima na kima ala nan kuma ka ga hanci irin bakin bude yake akwai inda za a rufe bakin akwai inda za a bude ma bakin harshe magana haka ma hannuwan ka su yi magana su gaida abin da suka kama wanda Allah yake so da wanda Allah ba shi haka kawan wanda za su yi magana inda suka taka suka ji inda Allah ke so da inda Allah ba shi su za su gai jiran da Allah zai ba su bakin magana lokacin da za su magana sai a rihi ma baki dan kakkace ƙarya suke sai an kare sai Allah ya saka ma baki wa qalu li juludihim li shahidtum alaina yawma idhin yuwaffihim Allah a wannan rana Allah subhanahu wataala zai masu sakayyan zai cika masu jaza'ahumul haqqo sakamakon su na gaskiya wa ya'lamuna anna Allahu al-haqqul mubin kuma za su tabbatar da cewa lalle Allah subhanahu wataala wato shine mai gaskiya kuma mai bayyana gaskiya fa amma ma warada amma abin da yazo min annal kufara nan cewa kafirai yaktubuna kufrahu za su koyi kafircin su wa juhudahu za su koyi kin yarda da Allah fa inna zalika yakunu fi ba'd mawadi' al-qiyamah zai kasancewa a waɗansu wuraren tashin kiyama haina yabunnuna inda suke tsammani anna juhudahum cewa lalle kin yardan su yanfa'u min azabillah zai amfane su daga azaban Allah to anan sai su koyi fa idza arafu al-haqa'iqa idan suka gane gaskiya suka san nan lahira ce ba duniya ba wa shahidat alaihim jawarihum gabobinsu suka ba da shaida a kansu haira idan a wannan lokacin yanjali al'amuru al'amari zai buɗe wala ya kalin kitimani mawuzi'un babu wani wuri da zai saura wannan mutum zai goyewa kuma wala na ko amfani wala fa'ida ko kuma fa'ida Allah ka kare mu kai mu lafiya wannan rana ba mu je da imanin mu da kyakkyawa aiki Allah subhanahu wa ta'ala ka samu dace da alkhairin duniya da lahira akwai walima da za a yanzu insha Allah sai kowa ya tsaya tsaya a lagargaji walima walima ce ta wuri akwai alhaji sadiq kamil na ga mutane da yawa sun san shi to shi ne ya aure kuma ya dauko walima shi ce gare ya zuwa da ita nan wurin almajirai inda muke karatu a kawo ta domin a kara mai addu'a Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya da zaman lafiya da shi da iyali saraka dai yanzu akwai walima insha Allah ana bukatar kowa ya tsaya a wannan walima Allah ya samu dace kira sallah ko dogon aya kuma ya ce ta hukunce hukunci آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا Allah ta'ala ya ce ya kodanda suka ba da gaskiya la taqrabu salata kada ku kusunci sallah wa antum sukara alhali ku kuna cikin maye hatta talamu ma taqulun har sai kun san abinda kuke faɗi wala junuban haka ma kar kusanci sallah a cikin halin janaba illa abin sabi ko sai wanda yake dan hanya mai ketare hanya wa in kuntum junuban fatahar idan kun kasance masu jaraba to ku yi tsarki wa in kuntum marda idan kuka zamanto masu rikin lafiya aw ala safarin ko kuma kun kasance akan tafiya aw jaa ahadun minkum min al-gha'iq ko kuma ɗaya daga cikinku ya jeba bayan gida au ya mastumin nisa'a ko kuma kuka kusanci mata balam tajidu ma ba ku samu ruwa ba Allah ya ce fata yammamu sa'idan tayyiba to ku nufi wuri wanda yake ku yi taimama da wuri wanda yake mai tsarki famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku yi shafa da fuskokinku da hannuwanku inna ma kana afuwan ghafura lalle Allah ta'ala ya kasance mai yawan afuwa mai yawan gafara kuma da yace yana ta'ala ibadul mu'minin a cikin wannan aya Allah ta'ala yana hana bayan shi masu imani an yaqrabu salata da su kusanci sallah wa hum sukara alhali su suna masu maye hatta ya'lamu har sai sun san ma yaquluna abin da za su faɗi وهذا يشمل وهذا شامل ما لا ينسي وأنه كنت يا شافي من شافاني لقربان لقسنت مواضع الصلاة هنا على الصلاة كالمسجد كمان مسلاتي tunda aka ce ka kusanci sallah to hatta wurin sallah ba an hana kusanta a cikin irin wannan halin kamar masallaci fa innahu la yumakkanu as-sakran min dukhulihi ba a ba mashayin giya mai tangari yana wa tangaririya yana maye ba a ba shi damar shiga masallaci tana yiwa shiga masallaci ba mutane amai kawai ma mutane hizari saboda ba cikin hankalin shi yake wasu wa shamilun li nafsi sala kuma ya shafi ta sallar da kanta kakka kusanci wurin sallar kuma kakka yi sallah a cikin wannan halin fa innahu la yajuzu lisakrani salatu sallah ba ta halitta ga mai mayi ba wala ibadatun ko kuma ibada likhtilafi aqlihi saboda wato rasa hankalin shi da yi wa adami ilmihi bima yaqulu kuma saboda rashin sana abin da yake bari walihada haddada ta'ala zalika da haka Allah subhanahu wataala ya iyakance wannan wa ghayyahu kuma Allah ya kai makorashi shine ghayya muna gane ko ila wujudil ilmi bima yaqulu sakran ya zuwa samun ilimi game da abinda mai tangari mai mai yake faɗi fadil ayatul karima ma yace wannan aya mai girma mansuha an soke hukuncin ta bi tahrimil khamri mutlaqan da ayoyin da suka zo suka haramta giya gaba daya yanzu ba maganan kanku kusan nan aya bata ce ka a sha giya ta nuna haramun ne kusan sallah ka sha amma amma bayan kada sallah ka je ka dinga abuka wannan tsohon hukunci ne fa innal khamra domin ita giya fi awwal al-amri a cikin farkon lamari kana ghayra muharramin ta zaman to ba haramun mace ثم إن الله تعالى عرض العباد بتعيين فإن الله سبحانه وتعالى يبجر مباين شعر بتاتا بقوله دبدا الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر suna tambayar ka game da giya da caca kuni fihi ma ifrun kabir kace a cikin su akwai zunubi babba wa manafi'u linnas kuma akwai amfani ga mutane wa ithmuhuma akbar min nafsihima zunubin giya da caca ya fi girma daga amfanin da ke cikin su kaga nan ma dai yawa ba haramta ba kuma inna ta'ala na hawa musannan Allah ta'ala ya hane su anil khamr daga shan giya inda huduri salati daga wato wurin halartowa sallah kamar fi hadhihi al-aya kamar yadda ke cikin wannan aya da makaranta kuma inna ta'ala harramahu ala al-itlaq sannan Allah subhanahu wataala gaba da ya haramta ta fi jami'il awqat kowane lokaci da safi da rana da yamma da daddare kowane lokaci bayan sallah kafin sallah haramun biya haramun ce bi kauri cikin bada Allah subhanahu wataala ya yi wallazi na amanu innamal khamru ku sani cewa ya kuwa da suka yi imani giya wal maishiru da tata wal ausabu da gumaka wal azlamu da alkalimma na duba rijisun min amali shaitan kazamta ne daga aikin shaitan fashi ta ribo ku nisance ta da Allah kun tufe kun in kuka yaka na tabbas za ku rabota da gidan aljanna saboda ka giya haramun ce to kuma duk abin da yake aiki irin da giya shi ma haramun giya in ka sha ta tana kusar maka da hankali tana sa ka bayi tana sa ka tangadi kai ta yawo kai ta dumumuwa kana surutu to duk abin da za ka sha ka sha shi saboda kawai ka ji ka wasai ga karan kawai ga karan da cikakken yanci ka yi abin da kake so kun to haramun ne kamar yadda giya ta ga haramun shi ma wannan abin haramun ne kawai suna ne ya bambanta dama manzo Allah ya ce akwai zamanin da za a zuwa sunayen abubuwa na saba Allah zan kiran su ba da sunan su ba cin hajji a zaki cewa kudin aiki kudin takardu kudin takardu takardu wa an biya su ba manzo Allah ya ce to zulubai za su zo karshen zamani a zaki kiran su ba da sunan su ma a zan kiranta da wani suna Shasa a zan kiranta da wani suna waka zan fi kiranta da wani suna ta abubuwa ta zuwa zan ki saka yawa mata karuwai a zan kice musu masu zaman kansu ku ce musu karuwai ta hukuku sunan su karuwai ba masu zaman kansu wa ma haza tare da haka fa innahu yashtaddu tahrimu haramcin giya yana tsananta وقت حضور الصلاة لوكا تنهارته وصلى لتضمن هذه المفسدة العظيمة صبر إلى قشرة ونم قدم جلما بعد حصول مقصود الصلاة بايم هاروا وتمن فصلى الذي هو روحها وند شيني يذن تتصلى ولبها كما شيني قواينت مي أمفاني اللب شيني أبن دي جتكين قواين أن إتش يجي تمو اللب kamar lemun zaki za ka bambare shi daga bawon shi so abinda ka bambare can ciki da shi ake ce ma lubu yau abinda ke cikin ɗan ita shi ne lubu to sallah tana da wannan me lubu ta wa huwa al-khushu shine natsuwa ba a san ana sallah kamar ba sallah kake ma'ana ana son ka shiga sallah ka bai da hankalinka ga sallah duk wani abu da bai shi sallah ba ruwanka da shi za ka mutane sun shiga sallah kuma suna wasu abubuwa ba su da alaka da sallah wannan yana rage musu lada kuma wannan yana nuna baka san gaban wasa da wasa ka zo gaba Allah kana wasa wa hudurul qalb da kuma halartowar zuciya fa innal khamra domin ita jiya da kake ganin ta yuskirul qalba yana sama zuciya mai wa yasuddu an dhikrillah kuma yana kangewa daga ambatan Allah wa anis sala kuma yana kangewa daga yin sallah Allah ta'ala ka kare mu daga giya Allah ta'ala masu sha Allah ka shirya su da dukkan abin da yake kusa da hankali gaba da Allah ta'yan mu da suke shaye-shaye da gannan mu da ƴan uwan mu da suke shaye-shaye Allah ka shirya da su har ba su da waɗannan shaye-shaye da suke gusar musu da hankali Allah da suke sa su koma baya cikin dangi Allah Allah ka shirya da su ka raba su da wannan buguwar dabi'a Allah ka ba mu imani tabbata ce Allah ka sa mu shiga da imani Allah ka mana gafarar zanubban mu gaba da Allah Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah Allah ka shayi man hawayen mu ya Allah ka mana karshen duk wata wala da muke fama da ita ya Allah Allah ka ba ka samu cikakken zaman lafiya ya Allah Allah ka ba ka samu lafiya da zaman lafiya da dukkan kasashen da suke makwabtaka da ita ya Allah duk fitintunin da ke faruwa a cikin mata ka mana karshen su ya Allah Allah ka yabe mana zunubin mu ya Allah marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara masu lafiya marigayen mu Allah ka ji kansu da rahama da gafara Allah ka sa su huta Allah ka raba da su gida aljanna Allah ka samu kare da duniya lafiya matsalolin kasuwancin ya Allah ka kawo mana karshen su ya Allah Allah ka ba mu shi maka mai albarka ya Allah shi makan nan da muke ganin ta kusa kaiwa ya Allah Allah ka tsare mana ita ya Allah Allah ka sa ta ida lafiya ya Allah Allah ka kare ta daga ruwan sama ya Allah Allah duk lokacin da zaka shayar da mu ruwan sama Allah ka zama to na rahama ba na azaba ba ya Allah Allah ka kare mana shukkan mu daga duk wata annoba ya Allah daga kwari da bari ya Allah wadanda suka bayyana wasu wurare ya Allah Allah kada ka bar su sanye mu amfanin mu ya Allah amfanin gonar mu ya Allah ka tsare mana shi ya Allah Allah ka sa kai lafiya ya Allah Allah ka sa ya zama to sanadi hitan mu daga yunwa ya Allah Allah ka bar karshen duk wata wala da muke fama da ita ya Allah Allah ka kare mana jami'an tsaron mu da suke ya Allah shugabannin mu Allah ka kara musu tsoron ka ya Allah ka kara musu adalci da san talakawa ya Allah duk abin da za su yi cuta ma talakawa Allah ka hana su ya Allah duk abin da za su yi amfani talakawa Allah ka bar su yi shi ya Allah kuma Allah ka goyi bayan su ya Allah Allah ka taimaka musu ya Allah Allah ka kara ba su mashawarta na kwarai ya Allah waɗanda za su ba su shawara akan addinin mu ya Allah akan ci gaban ƙasar mu ya Allah Allah ka hada su da su ya Allah Allah ka raba su da mugayen masu ba da shawara ya Allah waɗanda za su ba su muguwar shawara ta rabuwa da addini da kuma amfanin ƙasa ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka jira roƙon mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين